الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ɗan uwa barkanmu da sake haɗuwa a darasi da muke gabatarwa wanda shi ne darasi na taujih na ilmul qira'at ko kuma ilmul qira'at wa alaƙatuhu ko wasilatuhu bil ulumin lugawiyyati wa shar'iyya wannan kuma shine darasin mu ko zaman mu na wato ashirin kenan wanda muna cikin suratu Ali Imran mun gane ko yawwa to muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. To, ayar da za mu tashi a kanta ita ce wato aya ta sha takwas da ta sha tara domin suna da alaƙa da juna. Mun gane ko? Yawwa, wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala. شهد الله أنه لا إله إلا هو Allah da kanshi na yi shaida cewa babu abin bauta da gaskiya wanda ya cancanta abota mishi akan cancanta sai shi wal mala'ikatu su ma mala'iku sun yi shaida haka wa ulul ilmi masu ilimi sun yi shaida akan haka ko ba haka ba qa'iman bil qist an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ya tsayu da adalci ba ana nufin tsayuwa irin wannan ba ai tsaye alazimci adalci ake nufi kamar yadda Allah ya ce wa min ahlil kitabi man in ta'manhu bi qintarin yu'addihi ilayk wa minhum man in ta'manhu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima dhalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabil ko ba ka dan bane yawwa kaga ma don ta alaihi qa'im ba nan sai ka zo kai mai tsaye ba a ma'ana sai ka lazimce shi in ma ta kai wajen shari'a sai ka je ka kai haƙƙinka to ko da zaune za a hidda ma haƙƙinka ne dumta alaihi qa'iman amma dan ka zo kai tsaye baka nemi haƙƙinka ba ai ba wannan tsayewa ake nufi ba sai Allah ce la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya sai Allah ya sake maimaita shi karrarahu littakidi al-azizu Allah shine mabuwayi al-hakimu shine mai hikima in ku haɗa izza kuma da hikima sai su ba da wata ma'ana abubuwa sun haɗu kenan kaga ma'ana za ta ƙara ƙaruwa to wannan yana nuna mana a cikin ilimin aƙida dan an yi atafin abu akan Allah ba yana nuna ɗaya bane domin shaida Allah da shaida mala'iku ba ɗaya bace ko ba karan bane don zatin Allah ba manta da ni zatin mala'iku da ma'abuta ilimi shaida ma'abuta ilimi kuma ɗaya bace ta mala'iku saboda ba halitta guda bace an gane ko yawwa to da an ka ce ma abuta ilimi ba a kawo masu imani ba saboda falalan masu ilimi muminai dan ya ce yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma ka gani imanin mutumin da yake da ilimi ba dai bane da imanin mutumin da bai da ilimi amma ana iya samun mutumin da bai da ilimi kuma yahi mai imani ilimi imani saboda in malami ya karkace ya bi son ran shi to tambadewa zai yi ba sani ko muna fahimta ba sai ya ce inna dina a inda Allahi al'islam addini a wajen Allah wanda Allah ya yarda da shi musulunci duk annabawa musulunci sun kai annabi nuh a cikin surutun yunus ya ce umirtu an akuna minal musulmi annabi ibrahim musulunci yayi ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana halifan muslima annabi yaqub da 'ya'yansa musulunci suka yi ko ba haka ba قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له muslimun annabi yusuf musulunci yayi shi ma shina cikin yaya annabi yaqub yace tawaffani muslima annabi sulaiman musulunci yayi innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin annabi isa musulunci yayi domin hawariyuna magoya bayansa suka ce Allah ya ce falamma ahassa isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi wa shahid bi anna muslimun ko ba haka nan bane yawwa bi anna sun kace can kuma cikin ma'ida bi annana muslimuna to dama tunda ma'ida da ali imran ita kake farawa ita adda nunun daya sannan ka tai can abin nan ma'ida ita ta biyu sai ka samu ta nunun biyu ka rike kai mai har da qur'ani ala ramma to annabi musa musulunci yayi wa qala musa ya qawmi in kuntum amantum billah fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin to anan wajen inna dina inda Allahil Islam addini a wajen Allah shine musulunci imamul kisa'i ya karanta anna dina inda Allahil Islam sauran ƙurra sun karanta inna dina inda Allahi al-Islam to cikin taujihul qira'at al-ashr bil Qur'an a safha ta 80 daidai sun kace qira'a ta imamul kisa'i anna dina inda Allahil Islam an yi taujihinta da siyaki fahiya badalun min qawlihi ta'ala qablaha annahu la ilaha illa huwa da an ka ce annahu la ilaha illa huwa wa anna dina inda Allahil islam kinan sai zaman to badali na badalu kullum min kullum domin an ce la ilaha illallah ko an ka ce addinu inda Allahil islam duk dai ma'anarsa guda ce domin babu musulunci ba yiwa a samu musulunci babu tauhidi wasu ka ce a badalul ishtimal badalul ishtimal ana nufin la ilaha illa huwa ta kumshi musulunci gaba daya to annad dina inda Allahil islam ma'ana sashe ne daga cikin abin da la ilaha illa huwa ta kumsa shine badalul ishtimal in ka diba cikin qala'idul fikr fi tawjih al-qira'at al-ashr sun ka ce badalul ishtimal li anna al-islama yashtamilu ala tauhid domin shi musulunci ya kumshi tauhidi a a sai a ce tauhidi ya kumshi musulunci gaba ɗaya inda ana so a ce batul ijtimal ko ko sun ka ce an yi atafi na domin an shafe wawu kenan wa shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wa shahida anna ad-din inda Allah al-islam ban sani ko mun fahimta ba a dalla qala'idul fikr a shafi na 30 in ka diba cikin alƙira'atu wa asaruha fi tafsiri wal ahkam na Muhammad bin Umar bin Salim Bazumul a safha ta 239 ya kawo abin da Imam Nahas ya ce ya ce kisa'i ya karanta anna kina anna dina inda Allahil Islam kinan takdirin da za a yi anna dina inda Allahil Islam bi annahu la ilaha illa huwa an gane ko kinan an shafe ba'u eh kinan shi a wajen shi annad dina inda Allah islam addini shine na musulunci shine addini a wajen Allah bi annahu la ilaha illa huwa to shine babu abin bauta da gaskiya shi sai shi kinan sai ce sai ce sun mahudifa alba'u an sha'i ba'un kina a wajen shi shahida Allah bi annahu la ilaha illa huwa wa bi anna dina inda Allah islam su a wajen su jarra ce za a yi wasu kuma sun ka dauke shi nasu ba za a yi shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wa anna dina inda Allah al-islam ina fata an fahimci yawwa Ciao. mun ji wannan yadda an kai taujihin kira'a ta imam al-kisa'i to idan muka dawo sauran ƙurra sun karanta inna dina inda Allahi al-islam sai ya zamanto shi ko isti'nafi na domin inda kamar an fara sabon magana na kamar ka ce inna muhammadan jalisun kenan nan kamar an yanke ta daga annahu la ilaha illahu nan ba cikin shaida take ba Allah na yake sanar da mutane cewa addini a wajen shi shine mi musulunci kenan duk addinin da ba musulunci ba ba addini bane na gaskiya shi ne abin da ake nufi ba wai ana nufin ba addini bane a addini ne a wajen masu masu shi amma ba addini ne na gaskiya ba shi yasa wani da an ce addini sai ya ce musulunci a addinai suna da yawa amma addini na gaskiya shine musulunci don ya ce cikin suratul kafiruna lakum dinukum waliyadi addinin kuna gare ku ni ma addini na yana guna a to lakum dinukum suna da addinin su ai ba musulunci na suka yi ba bautan gumaka ta kafirci ne shi yasa in kalima ta dini ta zo ba kullum ta yin musulunci ba ka rike da kyau eh mun gane wannan yawwa to kun ji yadda ake taujihin wannan wato qira'a idan muka zo ayat da za mu ɗauka ta gaba ita ce wato aya ta ashirin zuwa ta ashirin da ɗaya ko mu ce ta ashirin da ɗaya a cikin suratu Ali Imran wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala innal ladhina yakfuruna bi ayati llahi wa wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladhina يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم Allah ce innal ladina haqiqa waɗanda kaga alladina ismul mawsul tana nufin duk wanda ya aikata irin wannan aiki ta shahi kowa amma malamai nan suna takaita ta ga yahudawa don aikin suna waɗannan ayyukan da za a faɗa amma ba yahuda dai sun ka kashe annaba ba amma sai su ce wannan yahudawa ake nufi don saboda aikin su ne ko kuma sun za su shiga a sahun farko yakfuru da bi ayatin lahi mu riƙe da kyau suke kafirce mami ayoyin Allah fi'ili mudari'i intabe yufidu tajaddud takrar jiya aikin su ne bai ce kafaru ba amma yakfuruna yau da gobe aikin su na don yana da wahala su yi imani yakfuru da bi ayatin lahi suna kafirce ma ayoyin Allah ma'ana ayoyin da an ka turo manzanni da su to ayatul lahi alarma ayoyin Allah kala biyu ne akwai al'ayatul shar'iyya akwai al'ayatul kauniyya duk wanda ya kafirce ma ayoyin Allah kauniyya ya kafirce ma shar'iyya wanda ya kafirce ma shar'iyya ya kafirce ma kauniyya an gane ko in ka kafirce ma shar'iyya ka kafirce ma kauniyya in ka kafirce ma shar'iyya ka kafirce ma kauniyya domin wanda ya kafirce ma alqur'ani to koda ya yarda da Allah shi ya halittu matsayin kafiri yake koda mutum ya yarda da Allah shi ya halicci sammai da kasai ba su ne ayatul kauniyya ba to in bayar da qur'ani ba yana da matsayin kafin wani yana cewa to kai kajiya wai sun zo don saboda ƙarya wai suna cewa akwai al'ayat alkauniya malam abdullahi sai su ce wai ƙarya na wai babu zancen al'ayatul kauniya ban sani ko mun fahimta ba to ya an ka zo sai a ce akwai al'ayatul kauniya in baka yarda ba amma a alqur'anance in kai dan qur'ani yuna sai ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari sai ce mi la ayatin li ulil albabi to halitta samai da kasi an ce ayoyi na ayoyi na kauniya na halitta ko ko na karatu na malam abdullahi a alqur'anance mun gane wannan bayan wannan kuma cikin bakara da yace inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar cikin ali imran sai ce la ayatin li ulil albab cikin bakar ta ce wal fulkin lati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas wa ma anzala Allahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha wa bassa fiha min kulli dabba wa tasrifir riyahi was sahabi al-musakhkhari bayna as-sama'i wal ardi tami la ayatin liqawmin yaqiluna su wadanga ayoyi na na karatu a ana ayat kauniya ake nufi an ambace su da cikin ayat shar'iyya amma ayoyi ne kauniya mun gane wannan kenan suke kafirce ma ayoyin Allah yahudawa sun kafirce ma ayoyin Allah na karatu da attaura da injila mun gane wannan kuma sun kafirce ma ayoyin Allah kauniya za ka ga wasu abubuwa an ce Allah ya su ce ba Allah na yi su ba sani kuma fahimta ba to yanzu wanda za a cewa Allah ya abu sai ce a'a na circe kaga ya kafirce ma allolin Allah kauniya mun ji wannan da kyau wa yaqtuluna nabiyina suke kashe annabawa na fi yana karanta nabiyina ko suke kashe annabawa mun yi bayanin annabi sun kace wasu daga da shi da annabi udun ma'anar shi daya wanda ake ba labari ko wanda yake ba da labari dama annabi ana masa wahayi nan kaga ya zama to an bashi labari ya zama maf'ul fa'ilun bi ma'anal maf'ul lokacin da yake bada labari ya zama fa'ilun bi ma'anal fa'il wasu ka ce a'a annabiyu daga annabuwa ne sharaf daukaka annabi'u kuma fa'ilun bi ma'anal fa'il wanda ake ba wanda ke bada labari ko wanda ake ba labari sai sun ka bambanta to duk dai babu matsala annabi ana bashi labari wahayi ai masa wahayi ya bada labari kaga in an bashi labari ya zama maf'ul in ya bada labari ya zama fa'il mun gane ko to sannan kuma duk annabi yana da daraja babu annabin da yake kaskantacce Allah ya mu tsari da kaskancin duniya da lahira muna ji da kyau sai Allah ya ce wa yaqtuluna nabiyina mu rike da kyau yaqtuluna suke kashewa an gane ko nafi ya karanta wa yaqtuluna nabiyina muna ji amma imamu hamza sai ya karanta wayu ƙatilunan nabina suke yaƙar annabawa shi yasa cikin alƙira'atu asarwa fi tafsir wal ahkam a safha ta 896 da ya zo a cikin babi da yake bayanin alƙira'atul muta'alliqa bil mufa'ala ayoyin da suke da alaka da mufa'ala kalma ta fa'ala tunda shi kalmar ta yi duba ba sai ya kawo irin waɗannan wa ya ƙatuluna da wa yuqatiluna ya ce hamza ya karanta wa yuqatiluna ya ce don ma'anarsu ɗaya da ya ƙatuluna da yuqatiluna to kaga ga magana da ya faɗa ba ma'anarsu ɗaya ba duk da yake malam ba abin ga domin kisa daban yaƙa daban sai dai a ce ma'anarsu yana kusa da juna wallahu alam ina fata an fahimce ni to wannan aya tana nuna yahudawa sun yaki annabawa kuma tana nuna a kira'a ta hamza sun yaki annabawa kuma sun kashe annabawa to ai kisan annabawa ya fi muni da ni da yakar annabawa to amma cikin yaki ana iya a kashe mutum kuma tana ba a kashe shi ba kin ba a ce ma'anarsu daya mun gane ko yawwa wa yaqtuluna an-nabiyina sai ce mi bi ghairi haqqin ba tare da wani haƙƙi ba suke kashe su wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti min an-nas yawwa nan ma hamza ya karanta wa yuqatiluna alladhina ya'muruna bil qisti min an-nas suna yaƙar waɗanda suke umarni da adalci a cikin mutane shi alƙastu musallasun lugawi ne ya an ce alƙastu zalunci wa amma alƙasitu na fakanu li jahannama alƙastu kuma adalci wa nadau almawazin alqista li yawm alqiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a alqastu kuma turaren wuta an gane ko wanda ake hayaki da shi to qira'a cikin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an har yanzu a safha ta 80 dai sai sun ka ce ita qira'a ta waɗanda sun ka karanta wa yaqtuluna jamhur kenan an hankalta mata da siyakin da ya zo bayan ta da min da an ka ce wa yaqtuluna nabiyina bi ghairi haqqin ba sai ko mun fahimta ba da an ka ce innal ladina yakfuruna billahi innal ladina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqqin kenan an hankalta ma wato siyaki na cewa wa yaqtuluna alladina ya'muruna bil qist minan nas siyakin aya yana bada an yi kisa an yi kisa me yasa an ka kashe su saboda mi saboda sun yi kamanceceniya da annabawa wajen mi wajen aiki na gari ina fata an fahimta yawwa alaramma amma ita ma qira'a ta hamza ai babu laifi yuqatiluna nabiyina wa yuqatiluna nabiyina bil qismi nas shi ma nan siyakin ya ba su tunda duk mutumin da an yaki annabawa saboda sun zo sun zo da adalci su ma masu umuri da adalci an yaki su saboda bi sun sun yi koyi da annabawa kuma fi'ili mudari ne zan yi nuna ma yahuda aikin su kenan kisa da yakar gaskiya sai Allah ce to waɗannan mutane fa bashirhum kai musu bushara bi azabin alim da azaba mai radadi cikin yahudawa akwai mata ko babu bai ce fa bashirhum wa bashirhunna ba litaglibi janibi dhukuri ala janibi inath waga kaida wallahi ku rike ta don unhwani gare ta da dadi eh bayan unhwani dadi gare ta eh kai musu bushara da azaba mai radadi wasu ku ce gece ake nufi wasu ku ce isti'ara ce an yi amfani da kalma ta bushara amma wajen gece ake nufi alwa'id ne wasu ka ce asalin kalma ta bushara ana amfani da ita cikin alkhairi ana amfani da ita cikin sharri sai dai in an kai amfani da ita a wajen sharri to sai an kayyade amma yan kai amfani da ita wajen alkhairi ana iya barin ta mutlaka sun ka ce asalinta daga albishra ne fatar dan adam in ka ji labari mai daɗi fatar ka sai ta yi tsam ka ji cinka ya canza ko albashara fata kenan sannan kuma in ka ji labari mai bada tsoro sai ka jikin ka ya tsam sun ka ce kenan ko alkhairi ko sharri duk tayi amma galibi laraba in sun kai amfani da ita mutlaka wajen alkhairi in sun kai amfani da ita wajen sharri sai sun yi mata taqayyidi ko sun ka ce a'a in an kai itlaqin ta kawai sai an tambaye wajen alkhairi ko sharri amma in an kai amfani da ita wajen alkhairi sai a faɗi alkhairi in sharri na ai taqayyidi da ni da sharri wasu ka ce a'a in dai ka gane ta cikin sharri to isti'ara na ya isti'ara shine aronta na an kai ba wurin ta na ba ba sani ko mun fahimta ba eh dan saboda ana son mutum ya fahimci wannan to anan abinda zamu dan ƙara ya amuruna fi'li mudari'i ne yana nuna akwai mutane suke umarni da adalci yau da gobe in kana umarni da adalci to tana yau a kashe ka shi yasa kaga mutane ba su son malamai da masu wa'azi waɗansu malamai sun tafi cewa alladina ya'muru bil qist minan nas sunni annabawa wasu malamai suka ce a'a su annabawa ba sai an ce ya'muru bil qist minan nas ba wata jama'a ce daban dai an ce wa yaqtuluna wa yaqtuluna alladina ya'muru bil qist minan nas sun ce su din da yayi annabawa dama na annaba an hadi manzila suna nan kuma an hadi aikin su wasu sun ce a'a annabawa dama adalci ke umurni da su wanga wa yaqtuluna alladina alladina ya'muru bil qist minan nas wasu mutane ne daban mutane na gari ba annabawa ba kaga ya bada ma'ana biyu in an ce duk annabawa na kaga ma'ana guda ce amma an ce a'a waɗancan daban waɗancan daban kaga ya bada ma'ana nawa biyu eh to me yasa sun ce annabawa ake nufi sai sun ce wannan wawu tanzilu sifati manzilat zawat an dauki sifa kamar matsayin zati in zati ya bambanta ayana bambantawa ko yanzu in nace jaa muhammad wa ahmad ai muhammadu daban ahmadu daban ko ba ka dan bane ko jaa muhammadu wa ibrahim kaga muhammadu daban ibrahim daban sun ce to tunda zatin su ya bambanta kaga an kawo wawun to sun ce sifofi ma wani lokaci ana musu haka Allah ce sabbih isma rabbikal sai ce mi allazi khalaqa sai ce wallazi qaddara to wani na wallazi qaddara fa hada ai shi ne allazi khalaqa fa sawwa wallazi akhraja almar'a kuma shi din da ne dai allazi allazi qaddara fa hada to saboda sifofin sun bambanta sai an ka kawo wawun don a bambanta sifofi ba don a bambanta zati ba to kenan kaga in mun dauki wannan sifofin su na kenan sifar suta annabiyyi da sifar suta al'amru bil qist minan nas in mun dauki a'a taghyiru zawatina to na annabiyyi na daban alladina ya'munu bil qist minan nasi daban muna gane wannan tau to yanzu abin da ya mu da saura wanda zamu dan kara abu biyu ne a gurguje shine abu na farko shine nan wa yaqtuluna nabiyina bi ghairi haqqin nan wajen alarama mai harda alqur'ani bari mu fara da shi cikin bakara akwai wa yaqtuluna nabiyina da ghairil haqqi sai mu gane cewa ita bakara wajen bi ghairil haqqi ita kadai adda alifu wallahu ita ali imrana duk biyu din da gairi haqqin mun gane bambancin abu na biyu bakara wanda a cikin bakara da wanda a cikin ali imrana na farko shi ku shi annabiyina wa yaqtuluna annabiyina wa yaqtuluna annabiyina amma na biyu na cikin ali imrana wa yaqtuluna al-anbiya bi ghairi haqq ban sani ko mun fahimta ba kaga shi na biyu na cikin ali imrana an anbiya ali ba nabiyina bane to tana yawa mu ce nabiyina anbiya jam'i ne na taksir annabiyina shi ko jam'u muzakkar as-salim ne ko ba karan bane to cikin su wanne ne fi yawa jam'u taksiri na yawa ko jam'u muzakkar as-salim ko ka ce dun ma'anar su daya ko ka ce guda yahi guda yawa to kenan kisan shi na kadan hayemi hayayyawa don kakkace akwai kuskure cikin qur'ani ban sani ko mun fahimta ba saboda ka san wani in yaji abin nan dan lugara sai ya ce to me yasa can an ka kawo jam'i mai yawa na aka kawo jam'i dan kadan ko da mun ce guda yafi guda yawa sannan a bakara dukkan su sun karanta wa yaqtuluna an gane ko babu wanda ya kawo wa yuqatiluna kaga wannan yana ihtijaji ga ilmul qira'at tawjihul qira'at bil min bil bil qur'an tunda bakara dukkan sun yi ittifaqi wa yaqtuluna an-nabiyina bighairil haqq babu wanda ya karanta wa yuqatiluna an-nabiyina bighairil haqq muna ganewa da kyau sannan kuma wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq nabiyu da cikin suratu wato ali imrana ba a ce wa yuqatiluna al-anbiya'a ba sai zaman to kaga an yi ma istishhadi da qira'at jamhur bi an-nadhir nadhir wanda a cikin suratul baqara da nadhir wanda a cikin suratul ali imrana da biyu mun ji wannan to ya kamata mu gane wannan to yanzu bayan mun samu harda al-ramma akwai saurawa balaga ilimin balaga shin menene bambanci tsakanin bi ghairi haqqin da bi ghairi haqqi a ta fuskar ma'ana da balaga bi ghairi haqqi an ka alif wallam alif wallam yana nufin ma'arifa sun kashe annabawa ko ko anan wa yuqatiluna a qira'a ta hamza ko wa yuqatiluna anbiya wa yuqatiluna alladhi sun yaki annabawa sun yaki masu umarni da adalci sun kashe sun yaki annabawa bi ghairi haqqin ba tare da haƙƙi ba ko sun kashe su wa yaqtuluna can bi ghairil haqqi a bakara ba tare da haƙƙi ba wanda an ka sani gashi an san shi ali imran bi ghairi haqqin bi ghairi haqqin guda biyu din ba tare da haƙƙi ma wanda ba a sani ba shi yasa sai ka maka da wanda an ka sani da wanda aka sani babu shi don babu wanda bai kashe annabi ce yana da ta hujja da haƙƙin da ma za a cewa an sani da wanda ba a sani babu shi mun ji wannan da kyau balaga ta hito ko ba ta hito ba to sauran abu guda shine na ƙarshe wanda za mu faɗa shine cewa shin allazina ya'muruna bil qist minan nas shin mu'minai ne ko kafirai ne wasu ka tafi cewa mu'minai ne suke umurni da adalci wasu ka ce in ko cikin kafirai ana samun wanda ke yi ke umurni da adalci za ga kafiri wani biya faɗi ai adalci duk da yake ba mi ba to in mun dauki cewa muminai ne sun kashe muminai in mun dauki cewa har cikin kafirai ma ana samun mai cewa ai adalci a cikin wata qadiyya to kenan har da dan uwansu har da kafiri wanda yake kafiri in yace ai adalci suna kashe shi shi yasa Isaac Rabin Isaac Rabin prime minister ne na kasar Isra'ila wanda an ka kashe da ya ce gaskiya sun zalunci falastinawa ya kamata a zo a tattauna a ba falastina haƙƙinsu yaro ɗan ƙarami ya sami daga mai shekara goma sha wani abu ya halbe shi izak rabin izak ɗin nan ishaq ɗafa ɗan jima kamar dai lalle zane ko 96 ne 97 98 an gane ko kenan kaga ko nasu kake in ka ce ai adalci da su ba kashe ka da su kaga qur'ani ya yi bayani muna ganewa yawwa to yanzu kisan da yahudawa suke ma falastinawa dai ya baka mamaki wanda ya kashe annabi annabin nan kuma cikin ƙabilar shi yake jinsin shi ne yaren shi ne ya kashe shi saboda gaskiya yana jin tsoron ya kashe ba falastini wanda ba ma ƙabilar su guda ba kuma ba ma annabi ba to Allah ya kyauta wasu malamai sun kace da an kace wa yaqtuluna nabiyina fi'li mudari'in yufidul hal wal istiqbal suna kashe annabawa shi yasa sun kace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kashe shi an ka yahuda suka kashe shi dan su suka sami shi guba wannan da ta sa guba cikin abin nan shatul masmuma ko wanda manzo Allah sallallahu alaihi ya ce da wani sahabi shi sahabin ba bai ji ba bai mutu amma manzo Allah sallallahu alaihi bai rasu ba sun ka ce dalilin cewa ita kashe saboda ƙarshen rayuwarsa yana cewa ina jin ƙirƙishin wannan wannan guba cikin jikina ya ce kuma yanzu ne ina jin jijiyar jikina abhuri wasu sun ka ce jijiya ce wadda ke nan baya za ta kace in ta kace kuma mutum mutuwa zai sun ka ce sai manzo Allah sallallahu Allah ya hada mishi bainar risalati wa shahara kamar da Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen ke faɗa Allah ya hada mishi guda biyu ba sani ko mun gane ba yawwa to da haka in kajo ne ya ce manzo Allah sallallahu kashe shi an kai ga dalilansa ba wai kawai na zo haka ya zo ya faɗi wannan magana ba mun gane ko to wannan ayar ina ganin ita ma ta samu nata rabu cikin tauji na ilmul qira'at ko ba karan bane sai a barta haka nan a je gaba ayar da zamu dauka ta gaba aya ce ta 20 da uku wajen alamtar ilal ladina utu nasiban minal kitabi shin ba kai dubi ba zuwa ga waɗanda an ka ba su rabo na littafi alamtara ana su kiran kai mamakin sha'aninsu utu nasiban minal kitabi bai ce atainahum nasiban minal kitabi sun kace galibi in kaga qur'ani ya ce utu ko urisu to ba wurin kwarai bane domin musancanta ba bayan an ba su su yi aiki da shi bai dace ba a kawo fa'ili ba galibi sun kace ho amma ba ko ina ba sun kace amma galibin wurin kwarai sai ya ce atainahum ko ya ce aurafna dan saboda waɗanda sun kai aiki shi yasa sai ce cikin shura wa innal ladina urisul kitaba min ba'dihim sai ce mi da fi shakkin minhum murid amma cikin saba cikin fatir sai ce summa awrasna alkitaba alladina safaina min ibadina wajen yabo yace alladina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu alladina atainahumul kitaba min qablihi sai ce mi hum bihi yu'minun amma nan sai ce alamtar illadina utu nasiban min alkitabi يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضل السبيل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت كاجا أبي أي باتي كاجا البلاغة القرآنية كلمة التعبير القرآني أستاذ الدكتور فاضل سامر إياك وإلى wannan bayani to baka yi dubi ba zuwa ga waɗanda an ka ba su nasiban wani rabo min alkitabin littafi yud'auna ana kiransu asalin shi yuda ayunana domin da ayar da'u ake sin asalin da'a da'awa ne yuda awuna ne afwan wawan biyu ce can ka shafe guda yuda'auna ana kiransu ila kitabillahi zuwa ga littafin Allah li yahkuma bainahum dan yayi hukunci a tsakankanin su mun gane ko imamu abu ja'far ya karanta liyuh kama bainahum don a yi hukunci a tsakankanin su to mene ne alaƙa tsakanin waɗannan kira'o'in in an ce liyuh kama ba a mai yin hukunci ba kina yana zama tuwa Allah ne da yin hukunci ko manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam ko mutum wanda yake alƙali na musulmi amma an ka ce liyahkuma bainahum dan littafi yayi hukunci zuwa gare su an gare ko ko ka ce littafi ya yi hukumci ko ka ce annabin ya yi hukumci don ɗaya ne domin annabin da littafin ya yi hukumci an ce littafin zai hukumci domin abin da a cikin shi ne za a yi hukumci in an ce annabin zai yi hukumci kuma shi ne zai magana ya isar da saƙon ko kuma a ce Allah ne da ya hukumci don shi ya sabakar da littafin kuma shi ya ba manzo umarni shi ya ba shi ilimin da zai gane littafin kuma shi ya ba shi izinin ya yi hukumci mun gane wannan to bayan ayi hukunci sun mai tawalla fariqun minhum sai wata jama'a daga cikin su ta juya Allah bai ce dukkan su ba kaji adalci na Allah wa hum mu'ridun suna masu kawar da kai to anan akwai wasu mas'aloli da kamata mu fitar karkashin wannan aya kafin mu je aya ta gaba in an ka ce tawalla ya juya ya bada bai ko to wahum mu'riduna kuma sun ba da baya wani ya ce to ai ba bukata a kawo wannan ana ya ce ai tawalla fariqun minhu abu na farko an hankalta ma wannan jumla ta huskar lafazi in ta kare ta kare da abinda irin ayoyi yan uwanta as-siyaqu as-sabiqu wal lahiq mura'atul fawasil kaga wanda ta kare gabanta misali ma kahinta ulaiikal ladina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah sace mi wa ma lahum min nasirin ta kare da nunun alam tara ila alladina utu nasiban min alkitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun ta kare da nunun wanda ba ta zo bayanta zalika bi annahum qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun al fawasil kina as-sabiq wal lahiq mun ji wannan da kyau dai kenan abu na biyu wasu malamai sun ce sun mai tawalla jumla ce fi'iliya ta nuna suna juyawa fi'ili madi fi'ili mudari'i yufidu madha at-tajaddudu wat-takrar yana nuna abu yana maimaituwa yana sabuntuwa wa hum mu'riduna jumla ce ismiya tufidu ath-thubut wal-istiqrar abu ya tabbata kenan wagga tana nuna can dama baya aikin suna a yanzu kuma aikin suna to kuma fi'li mudari'i yufidu al-hal wal istiqbal abinda za su ci gaba akan shi kenan jumla ismiya tufidu thubutu wal istiqrar ba bari za su yi sun ci gaba shi yasa sai an ka hada kenan ba ma'ana guda ta ba malam abdullahi dan ka wani dan baraga ya ce a akwai hashu cikin qur'ani wanga jumla bai dace a kawo ta ba shine wai hashu abinda bai dace a kawo ba yayi yawa to kai na a hashau in baka da hankali muna jin wannan abu na biyu wanda za mu kara ko mu ce na gaba shine cewa wasu malamai sun ce sun mai tawalla fariqun minhum bi qulubihim wa hum mu'ridun bi ajsadihim ko ku sun mai tawalla fariqun minhum bi ajsadihim wa hum mu'ridun bi qulubihim sai a rarraba wato jihatul infikak kenan an rarraba ai ba sai mun fassara ba sun juya da jikinsu dama zukatansu tabbatacci na akan juyawa ko sun juya da jikinsu dama zukatansu tabbatattu na akan juyawa mun gari ko ko sun juya da zukatansu dama jikinsu juyawa yake don bai masun gaskiya mun ji wannan yawwa to ayar da za mu je a kanta ta gaba ita ce aya ta ashirin da bakwai amma sai mun ɗanyi da baya da baya kaɗan saboda tana da alaƙa ne da ayat da ta gabata qulillahumma malikal mulki ko kace Allah kai ne mamallakin mulki ashe mulki ma mallaka Allah na Allah na ga mulkin shi kaji karshen mulki Allah ramma tu'til mulka man tasha Allah kana bada mulki ga wanda ka so asalin shi tu'tiyuna أما سيدنا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل يعني ألف ناس يأتي التعذر إما واو نادى ياء تأتي الثقل إن جمع لما أنه بني نتشبها تو تو تؤتي الملك الله كان بعد ملكي فعل مضارع يفيد التجدد والتكرار يو الله شأمشي قولنا يبا ونن أبين دا الله ليكي يي شيسا تنانين كتبتك أكم ملكي تو كمون ننكس كورنا باكر تبتي ko ka rayu ka yi mulkin to kana mutuwa kuma Allah shi ba wani wa tanzi'ul mulka Allah kana fisgewa don in ka ce na za Allah kana kwacewa ko fisgewa saboda mulki abu da adam bai son rabuwa da shi ba duk mutum na baga ginin ya gaji shekaru sun yi mai wahace kai na bar muku ku ta tahiya kana ji kana gani sai Allah ya ka kattan kaddara da makamai su ce ma isin yi kuma aika ka lahira dole kai sun yi mallam bello eh ko a mamaye ka dole ka yarda Allah kai muni tsari to Allah kana zare mulki ko kana kwace mulki ko kana fisge mulki ga wanda ka so wato izzu man tasha Allah kana buwayantar da wanda ka so Imam Sa'adi yace nan yana nuna in ka bi Allah ne Allah zai saka buwaya amma in baka bi Allah ba Allah na dan baka dan dan wata rinjaya ta zuwa wani lokaci kadiba cikin tafsirul kalimur rahman fi tafsir kalamil mannan da Imam Sa'adi ko Sa'idi bani ne hudi ba to wato zillu man tasha'u Allah kana kaskantar da wanda ka so intabe a cikin ilimin nahwu ana iya cewa an shahimi maf'uli anan tu'til mulka man tasha'u ita'ahu wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u naz'ahu minhu wa tu'izzu man tasha'u ta'zizahu wa tudhillu man tasha'u tadhlilahu muna jin wannan da kyau to sai ce biya duka alkhairu asalin magana alkhairu biya duka ne to biya duka a wajen ka kadai alkhairu yake alheri shi yasa zabar mawa suna sawo suna alkhairu alkhairu to ai alkhairi na ba na an samu suna alkhairi aka ce alkhairu kaga alkhairu ba zabar munci bane fil asl aro shi ne an ka daga ni daga yaren larabci ko sa muhammad alkhair muhammad alkhairu an gane ko shi ko bahaushe ce alheri amma kana wasu wajen su ma suna mai da kha'un kafun sai ce alkhairi Allah ya muna Allah ya bamu alkhairi alkhairi to dukan shi dai aro wani an kai mala abdullahi amma aro ba laihi na ba indai alheri na an ka aro matsala a aro shi ma'ana bi yadika alkhairi gare ka ne babu inda za a samu alkhairi ba da wajen Allah ba shi sai at-taqdim wa ta'khir yana iya cewa alkhairu bi yadika shi yasa zo cikin hadisi kuma wa sharru laysa ilayka sharri ba gare ka yake ba Allah to kuma bai ce alkhairatu ba kuma Allah aidu alkhairi ga dojin suki in tabe aljinsiya ce jinsin dukkan alkhairi da gare ga hannun kai mun gane wannan to kuma wani wuri sai Allah ya ce wa nablukum bisharri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un kuma a ce wa sharru ba don sharri ba ba daga wajen Allah bane a'a in kaga sharri kai na kaka kallon shi sharri wa nablukum bisharri muna jarraba ku da abin da yake bukatar ku yi hakuri wal khairi abin da yake bukatar ku gode muna ba a danganta sharri zuwa ga Allah dan Allah ya jarrabe ka da abin da baka so kai yi hakuri sai dan alkhairi gare ka in Allah ya jarrabe ka da abin da kake so in ka gode sai shi zan alkhairi gare ka in baka gode ba ba alkhairi bane sai kuma sharri gare ka ajaban li amril mu'min hadisi cikin sahih muslim na sahih inna amrahu kulluhu khair wa laysa hadha li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lah wa in asabathu darra'u sabara fa kana khairan lah sai yace innaka ala kulli shay'in qadir Allah kai mai iko ne akan komi babu abin da Allah bai yi tulijul laila fin nahari Allah kai kake sanya dare cikin yini asalin tuliju daga walajana yaliju ya alamu ma yaliju fil ardi ay yadkhulu fil ardi to an ka ce walaja ya shiga to in ana son a ce an shigar da shi sai a ƙara alhamza anan don ta bada ma'anar ta'addi duk da yake ba ma'ana guda take bayarwa ba muna ganewa af'ala yana da ma'anoni daban-daban suka kuma cikin littafin ilmu sarf wajen ma'anil abniya to da an ka ce walaja ya shiga aulaja ya shigar da shi to tuliju fi'ili ne mudari'i yufidu tajaddu wa takrar kuma ruba'i ne kenan Allah kana sanya dare cikin yini wani lokaci dare ya fi yini tsawo ko haka nan bane to yan an sanya shi cikin gini kina an ɗauki awoyin shi an kada cikin cikin gini kamar lokacin zahi yini ya fi dare tsawo to wa tulijun nahara fil layli Allah kana sanya annahara yini fil layli a cikin dare lokacin sanyi sai kaga dare ya yini tsawo to wa tukhrijul hayya min al mayyit Allah kana fitar da alhayya rayayye min almayyit daga matacce an gane ko imamu ibnu kasir al-makki al-qari al-muqri da abu amr ibn al-ala al-basri da ibnu amir ad-dimashqi da shu'ba sun karanta anan wa tukhrijul hayya min al-mayti wa tukhrijul mayta min al-hayy to mine ne bambanci tsakankanin su sai waɗansu malamai sun kace in an kace almait da almayit duka abu guda ne matacce ko abin da ya mutu sun kace takfifi na an kai kamar hayyin ne da hainun laraba suna cewa hayyin ko hainun takfifi na sun kai muna ganewa waɗansu malamai sun ka ce a'a in an ka ce mait abin da ya riga ya mutu almayyit kuma abin da zai mutu bai mutu ba innaka mayyitun wa innahum mayyituna Allah ce a man kana maitan wanda dama ya kasance matacce kafiri kenan kina cikin kafirci fa ahyaynahu sai mun kana da shi kenan kaga dai ja kafir abin ka bai ce a man kana maitan ba wanda zai zama kafiri ba haka yake nufi ba ala ayyata hal magana ce ta malamai to anan da yace wa tukhrijul hayya min al mayyiti Allah kana fitar da mai rai daga matacce waɗansu malamai sun ka ce at-takhrij nan hissi ne ko ma'anawi malam abdullahi hissi ne ko ma'anawi ma'anawi na ku kina Allah zai fitar da alhayya mai rai min almayyiti daga mi daga matacce wanda yake kafiri mai imani a fitar da shi cikin mi cikin kafiri tunda kafiri na iya aihuwar mi musulmi to in mun ce almayyiti wanda dama kafirin ne shine almaiti a ƙira'a ta waɗannan da mun ka zano ibnu kasir da abu amur da ibnu amir da shu'ba to almaiti in mun ɗauki wanda sun ka ce a'a bai zan kafiri ba zai zama kina Allah ya san ko da yanzu bai kafirta ba zai kafirta kuma zai aihi musulmi wa tukhrijul mayyita Allah kana fitar da matacce an gane ko to na in mun ce almait wa tukhrijul maita kana fitar da kafiri lutun lokacin da an haife shi ba kafiri bane amma Allah ya san kafiri ne sai kira shi mait min alhayy ko ko mayyita an hankalta mu can zuwa gaba zai zama kafirin sai a fitar da shi daga mai rai wanda yake mu musulmi na iya haihuwa kafiri kafiri na haihuwa musulmi an yi haka annabi nuhu musulmi ne wala abdullahi wala man tiyadin nuhu manzan Allah ne ko ai an cimma ƙarshen musulunci tunda an samu manzanci yana daga cikin ulul azmi na rusul awwalu rasulin ursila ila al-mushrikina da annabi adamu shine awwalu rusul mutlaqan don bai aiki da shari'a wani annabi kenan shi annabi adamu zance mafi inganci annabi ne kuma manzo ne muna ji da kyau to yanzu anan dan annabi nuhu sun ce suna ne kan'ana ba mu samu dai nafsi wanda tabbatar amma dai mun tabbatar da annabi mushi na da don Allah ya ba mu labari kahiran Allah da kaga mu kenan mumini ya haihi kahiri to kuma kahiri yana haifo mumini baba annabi Ibrahim da sun ce ba baban shi bane wa in qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha kaga annabi Ibrahim duk kuwa ittifaki dai mumini na musulmi na annabin Allah ne abul anbiya ake kiran shi shi kuma azara ba musulmi na kaga ya fitar da mai rai cikin matacce kuma ya da matacce cikin mai rai ba ta ƙari ba waɗansu malamai sun kaci kai nan tukhrijul hayya min al-mayyit wa tukhrijul mayyita min al-hayy an rama ba hissi bane ma'ana ba ba ma'anawi bane hissi ne wa tukhrijul hayya Allah kana fitar da mai rai min al-mayyit daga matacce ko abinda ya mutu ko ko zai mutu gaba tun duk Allah ya san yadda abin zai kasance ko a yanzu din ko gaba in ma mun ce ba ma'anarsu guda ba Allah yana fitar da ɗan kaza shine alhayi min almayyit daga kwaikwai matacce na wa tukhrijul mayyit Allah kana fitar da matacce mani min alhayi daga ɗan adam sai shi zan mutum gani ko yawa wa tukhrijul mayyit kana fitar da matacce ko mu ce kwai matacce na an fitar da shi daga kaza don mu huta ga wani sai shi ja wani dogon aiki wa tarzuqu man tasha'u Allah kai kake arzitar da wanda ka so kenan tarzuqu man tasha'u an gane ko kana arzitar da wanda ta kaso rizqahu kenan ka arzita shi bi ghairi hisab ya bi ghairi hisabi ba tare lissafawa ba ba an rufe Allah bai san lissafin ba ya sani amma nan shi Allah da gairi hisabin cikar wadata ta Allah to amma ai hattara can cikin surutun naba naba amma kenan yace muminai jaza'an min rabbika sakamako ne daga wajen ubangijinka wanda za a ba su ata'an kyauta hisaban an kididdige ta kina Allah ya san ko da yake abu ne har khali na fiha abada amma ga Allah kididdigagge ko ko hisaban za a ba su sai sun ce hasbuna ya ishe mu ba mu bukatar wani abu khalidi da fiha la yabghuna anha haywala muna ganewa to kafin mu je aya ta gaba abinda zamu dan kara shine munasabar wannan aya da ayar da ta gabata me munasabar ta menene ana zancen Allah yana bada mulki sai a shigo zancen tulijul lailafin nahari me munasabar munasaba guda biyu ce kan mu sha wahala saboda lokaci ya tafi saboda yana nuna cikan mulkin Allah wasu malamai sun kace in yana nuna cikan kudura ta Allah da ya ce innaka ala kulli shay'in qadir ga dalilun ala kulli shay'in ala kulli shay'in qadir sai baka misali dalailul qudra kenan ko kace dalailul mulki ko dalailul qudra kai game su duk guda biyan ka huta kace yadullu ala wato tamamil mulki wa tamamil qudrati shi yasa kawo wannan misali in kai haka don Allah baka huta ba a ni a fahimta ta ka huta in kuma baka huta ga rabawa ka zaɓi abin da kaka so ni babu inda ya shamin kai ayat da za mu ɗauka ta gaba a cikin taujihul qira'at shine wajen da Allah ce falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at ko bima wada'atu mamman maryam an gane ko tace Allah ce wallahu a'lamu bima wada'at imamu ibnu amir ad-dimashqi da imamu yaqub الحضرمي البصري ده امام شعبة راويننا عاصم كوفي كده بما وضعت الله شيني ما في سني ده ابن نيي na haifa ko ne aji asalin wada a ajiwa ne ma'ana ne haifa ke nan sauran sun karanta wallahu a'lamu bima wada'at to ya za a taujihin waɗannan kira'o'in mun gane ko to a alƙur'anance توجيه القراءات الأشر بالقرآن الصفحة 81 sai sun kace qira'ata ibnu amir da yaqub da shu'ba wada'tu an gane ko za a hankalta mace yaki fahtujja li qira'ati wada'tu bi annaha min kalami ummi maryam magana mamman maryam ce wa qad waqa'at fi siyaqi kalamiha aidan ta zo kuma cikin tsarin zancen maganar ta faqad ja'a qablaha rabbi inni wada'tuha unsa kaga ita take faɗa Allah ga ta mace ce ne haifa an gane ko wallahu a'lamu bima wada'tu kuma tace wa laysa zakaru kal unsa sannan tace wa inni sammaituha maryama kaga kenan duk dai magana ta ta ga ta zo jere ratatata inji malam bahaushe an gane ko sannan sun kace kuma ita ko qira'a wallahu a'lamu bima wada'at wanda qira'a ce ta jamhur banda ibnu amir da yaqub da shu'ba ita ma an hankalta mace yaki shine ala jihatin nafi saboda ta fuska korewa haifu qala ta'ala wallahu a'lamu bima wada'at dan da anka ce wallahu a'lamu bima wada'at nafi yukin da anka ce nuna ba magana ba magana ta bace magana Allah ce fa huwa min kalamillahi ta'ala la min kalami maryam tunda labari qalu walau kana min min qawli ummi maryam lakana wa ana wa anta a'lamu bima wada'tu da ita za su ke magana da za su ce wa anta a'lamu bima wada'tu Allah kai ne kai tana abin da sauka li an gane ko li annaha tukhatibu Allah subhanahu wa ta'ala domin tana magana ne da Allah kin ya kamata ta ce wa anta a'lamu bima wada'tu to tunda Allah ya ce wallahu a'lamu bima wada'tu ya nuna magana Allah ce ba na ta bace an gane ko sai ta zama to jumla ce i'tiradiyya ka karanta al-jumal allati laha mahallun min al-i'rab wallati la mahalla laha min al-i'rab wa ma'ani al-jumal wa asraruha al-balaghiyah في القرآن والحديث واللغة العربية na barka bakin nan ba sani ko mun fahimta ba yawwa to da wannan jura tana nufin da yamma maryam ta to anan akwai wata mas'ala ta aqida mai hatsari da gare ta sai mu dauki wancan na karshe mas'ala ta shin wagga magana wallahu a'lamu bima wada'at al-ramma ko bima wada'atu ko id qalat imra'atu imrana shin magana Allah ta ko magana uwan maryam ce magana uwan maryam ce to qur'ani magana wata ha wai batu uwan maryam tana jin larabci su bani isra'ila na alran ba hey in ji zabar ma sun kace ir borai to ana arama dibo ana danganta kissoshin mutanen da sun ka zo maganganunsu ana danganta ma'anarsu zuwa ga mutanen amma lafazin da ya zo cikin alkur'ani magana Allah ce kuma ma'anar shi in za a fassara ma'anar magana ta Allah ake maida ta saboda tana yawa ba su yi magana da larabci ba wa qala fir'aunu zaruni aqtul musa sai a ce fir'auna ya ce Allah ya bada labarin fir'auna ya ce haka amma ai fir'auna ba da larabci shi ke magana ba yanzu ma wani bincike da an kawo sai an ka ce an gane fir'auna da Hausa na yake magana eh da Hausa yake magana an ce asalin daular Sudan Niger na ta fara nan yankin Zandar domin an gano piramid da sun kai wannan ganuwa da sun kai babba ta farko ashe Nijar sun ka fara yin ta saboda ruwa ne ya fara yin yawa wannan yanki sun ka dauki jirage sun ka tai kasar Misra kuma yanzu ashe kalimomin da suke amfani da su ashe na Hausa ne suna da haruffa sai aka sace Tura suka sace su dan Nijar yana bincike can jami'a Harvard ta kasar America sai ya zo Misra ya karbi wannan littafin ya kwara karatun waɗannan haruffa sai kwara haɗa su sai ya gano cikin tarihi sun haɗi firamid ta farko da sun ka fara yi tana nan mai hoton zaki aka ce mata jandar ma an santa sai kodu sun ɗan son kajiwa sai an gane ita ce ta farko ta tsohi waɗancan sai an gane ashe daga nan sun ka fara har mulkin sai faɗaɗa to amma don an ce fir'auna hausa shi ko ba haushi shi Allah ba jinsi yake kallo ba ya aikin ka ina fata mun ce Abu Lahabin Balarabe na kuma cikin familin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma saboda hasken shi Abu Lahab ake cin shi daga Lahabu na kamar yadda huta take abin ga abin da take kelkel ya haka ne huskar shi kelkel amma can zai shiga cikin wutar sai ya sala da ran zata Lahabin can zai hadu da Lahabu kuma wani sai a gama mai mun gane ko yawwa to kaji yadda take to dan haka kenan ana danganta Fir'auna magana shi ce saboda shi ya faɗe ta amma yanzu lafazin magana Allah ce kuma inda a fassara magana Allah ce domin balagar da a cikin Qur'ani shi Fir'auna bai da ilimin da za a fassara wannan magana a ce ta shi ta tace walaysa zakaru kal unsa namiji bai kama da mace wasu malamai sun ce ya kamata ce walaysa kal unsa kal zakaru tunda unsa ta aiwa wasu sun ce a'a walaysa zakaru allazi sa'altuhu mithla al unsa tunda ita na son ita ne ta hidima ga baitul maqdis kuma mace ba ta yi amma Maryam sai an ka abin nan wa inni sammaituha Maryama na sanya mata suna Maryama da wannan an kai amfani da shar'u man qablana idan an ka samu shar'u man qabla na ijma malaman usulul fiqh shar'u man qabla na shine abinda waɗanda sun ka gabace mu an kai musu hukunci da shi sai malamai sun kasa shi gida uku in an samu abin da ya shahe shi cikin shari'ar mu to ba mu aiki da shi in qur'ani yace kan mu aiki da shi ba mu aiki da shi ko hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam in kuma ba a samu abin da ya shahe shi ba an samu abin da ya karfafa shi sai mu yi aiki da shi wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal ayna bil-ayni wal anfa bil-anfi a cikin at-taura an rubuta shi kuma nan ma cikin qur'ani akwai kisasi ya ce ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl mun ji wannan in ba a samu abin da yace mansuhi na ba kuma ba a samu abin da yace ai aiki da shi ba sai malamai suka ce to wannan shine ake kira taraf wato wasatani wa taraf janibani wa wasat za a yi aiki da shi don Allah bai ba mu labarin shi ba sai dan mu dauki abin lura in dai mai kyau na sai mu yi aiki da shi da qad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab sai sun kace to wa inni sammaituha maryama na sanya mata suna maryama ran da ta aihe ta ya halatta yau in an ka aihon maka da kai mai suna ka yanke mai rago magana ta daga ta kaji kasa mai suna amma yankan rago ranar da kai yanka ran da kai kai suna sai ka yanki shi yasa ana yin yanka ai suna ranar da an ka aihe yaro ko ko a bari sai in sati ya kewayo duk da ke wasu rawayat sun nuna ana iya mishi suna bayan kwana uku amma shi dai na kwana uku nan shi na da rauni an gane ko amma dai na bakwai da ranar da aka yi mutum da ranar da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Ibrahim ya ce jiya da da an mai da na samu ya mai suna Ibrahima mu ko mata sai a ce ba a hadin suna ne sai sati ya je wayo ƙarya kuka yi likita ai an tambaye ku kun ba da suna ne ai kun hadi sunan shi shaida ma mutane da abba ai ba sai a ce an hadi wani abu zai samu shi ba abin da zai samu ne ku ta mai addu'a da afka aje huza kuma ta yi mata addu'a wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim ina neman mata tsari da zurriyata daga shaytan jefaffe daga rahama Allah to Allah ya karbi addu'a ko bai karba fa taqabbalaha Allah ya karba malamai suka ce wannan nuna uwan Maryam mumina ce don ya ce inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin tunda an ka karba ta da tsoron Allah kuma abin da ke nuna Allah ya karba Allah ya tsare Maryam kuma ya tsare zurriyarta don ya bata annabi Isa annabi Isa shi ma an tsare shi daga shaytan tafsirul qur'ani bil qur'ani kenan wa mutahhiruka min alladhina kafaru ka gani إذ قال الله يسأل إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا الله نون cewa an karba za a tsare ta daga shaytan da yaran shaytan min aljannati wal nas in baka dauka shaytan aljannati wal ins min ash-shaytan ar-rajim kace shaytan wancan babba amma kuma shi na da yare min aljanna wal ins to duk an yi mishi tsari da su Allah ya karba fa taqabbala rabbuha muna garewa shar'u man qablana wagga aya da muka karanta da zo alam tara ilal ladina utu nasiban min alkitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum mun ka ce Abu Ja'far ya karanta liyuhkama bainahum dan ayi hukunci kenan ba a hudu wanda zai yi ba liyahkuma dan a nuna ga wanda zai yi hukunci ko a ce Allah ne zai yi hukunci don shi saukar da littafi ko manzo saboda shi zai yi hukunci ko ko littafin zai hukunci don manzon zai karanta abin da a cikin littafin ne sai a yi hukunci da shi mun ji wannan da kyau to shi na daga cikin shar'u waɗansu na daga cikin cikin shar'u man qablana domin kissan wannan aya in ka diba cikin al-istiab fi bayanil asbab da al-muharrar fi asbab nuzulil qur'an an nuna yahudawa ne sun ka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu hukunci da sun ka zo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu jefewa za a yi sai an ka buɗe cikin at-taura sai an ka ga jefewa akai ashe shar'u man qablana na jefe wannan shi na wanda kuma sunna ta tabbatar da shi kafin ma ka ce waccan aya wadda an kai sabanin shin tana nan an shafi karanta ta hukuncin tana nan to da shar'u man qabla ma ana iya tabbatar da ni tabbatar da jihirwa dan qur'ani yau da karga cewa babu hukuncin cikin qur'ani kuma Allah ya ce fa bi hudahu muqtadi tun da can an jehen to shi ma hudahu na za a bi shi kuma ya ce sun ma'auhaina ilaika an tabi millata ibrahim harifa a alqur'anance to mu karkare tun da lokaci yayi fataqabbalaha rabbuha bi qabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana Allah ya tayar da ita tayarwa wadda take mai kyau wa kaffalaha zakariya in mun ka duba kaffalaha an gane ko da hamza da kisa'i da khalaf da hafs an gane ko abin nan da imamu asim da hamza da kisa'i da khalaf waɗanda guda hudu suna a alkufiyuna wa kaffalaha sun ka karanta bit tashdidi kaffalaha asalin kaffala ya ɗauki nauyin reno kaffalaha ya ɗora mishi nauyin reno kiran waɗanda duk sun karanta alkufiyuna kaffalaha an gane ko to shi ko tunda sun karanta kaffalaha sai a karanta zakariya da imamu hamza da kisa'i da khalaf da hafs yanzu shu'uba bai shigo ba ba a ce asim ba sun karanta zakariya kenan kaffala ha zakariya kaffala ha zakariya kaffala ha zakariya amma shi shu'uba duk da yake ya karanta kaffala ha amma zakariya a yake karanta da alhamza sai zaman to wa kaffala ha zakariya sauran kuma sun karanta wa kaffala ha zakariya tunda su da alhamza suke karantawa to in mun ce kafala ha zakariya'u zakariya ya ɗauki nauyin renonta amma in mun ka ce wa kafala ha zakariya ko wa kafala ha zakariya'a nan yana nuna Allah ne ya ɗora ma zakariya nauyin mi renonta to menene alaƙa tsakankanin waɗannan kira'o'in shin akwai yadda za a yi a yi taujihin su ko babu yadda za a yi taujihi in mun ka duba ita kira'ar ta ce kaffalaha cikin taujihin qira'atul ashr bil qur'an a safha ta 82 sai sun ka ce an hankalta masu yaki domin fi'ili an danganta shi zuwa ga Allah shi ma wanda ya gabata an danganta shi zuwa ga Allah don ya ce fa taqabbalaha rabbuha wane ne rabbuha shine ubangiji ko wa ambataha nawa ne yau nan domirin isnadi zuwa ga Allah Allah ne ya tayar da ita tayarwa wadda take mai kyau kaga wa kaffalaha shi kenan sai Allah ya dora mishi nauyi ita ko qira'a wa kaffalaha zakariya an buga mata taujihin ta a alqur'anance da mi da nazir tamka don an ka ce wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam wa zai dauki raunin maryam ina fata an fince ni kina zai mutu fi'ilin ya ta'adda ila maf'ulin wahid yakfuru maryam kaga maryam shine maf'ulul maf'uli wahidi an yi wa zai dauki nauyin rayuwarta amma an ka ce wa kaffala ha zakariya sai zamanto maf'ulun bihi biyu gare shi kaffala Allahu zakariya tarbiyataha Allah ya dora ma zakariya ya zanto maf'ulul awwal tarbiyataha asali to kaga anan an ce zakariya shi ya rene ta kuma an ce Allah ne ya dora mai ai babu matsala dan an ce Allah ya rene ta yabba zakariya iko renon ta ai zakariya bai isa ya rene ta ba sai da mi sai da izinin Allah shi yasa in kai ma Allah aiki tahiyar ka gakka ce sai sunanka ya yadu in Allah gida ma sai ka mutu ma sunanka zai yaduwa ga uwan Maryam an ambaci santan su alqur'ani ba tare da ta sani ba tunda ba hukuma magana ta hudi ba da tace to Allah zan hudi magana in na hudi in ni kare ka fasa cikin Qur'ani ba ai haka da ita da Allah ba amma da Allah ya so a santa kaga Allah ya so a santa gashi nan ana karantawa duniya tana yi abu na biyu wanda yake nuna gaibi manzo Allah sallallahu alaihi annabin Allah ne domin wa ma kuntal daimi idhi yaqulu aqlamu Allahu ayyuhum yakfuru maryam sai ka kawo dalailun nubuwa na ayata da ahadith dama Imam al-Baihaqi yana littafi dalailun nubuwa sai ka ciro asarkin da sun ka inganta dalailun nubuwa al-aqliyatu wan naqliyah في القرآن وفي السنة an gane ko annakliya waɗanda hankali suna kama hankali ga suna suna nunawa da waɗanda kuma a'a ba wai sai wato cikin dalili na nassi ana iya fitar da hankali domin wa ma kunta ladaihim idh yuquna aqlamu allahum yakful maryam dalili ne naqli dan qur'ani ne mutawatir ne kuma akli ne wanda an kai shekaru aru aru ba ai abu tare da shi ba hankali bai karɓar ya bada wannan labarin in ba ta fuska wahayi an kawo shi wannan labarin ba kuma ya nuna kuskuren waɗanda ma suke da rikidan ta tafad to ina samu wannan in ba wahayi ba mun gane wannan da kyau kuma yana nuna in kai mutum nagari ne sai ka sai Allah zurriya ka zai hake maka ita kaga Maryam da yake babanta nagari ne mammata kuma ta gari ce ta nemi kuma yana nuna mammata ta fatan da ta yi iyarsa ta zan wani abu cikin aikin addini ba son ta kai iyarsa ta samu babban diplom ba ko ta shahara ko ko ta auri wani babban mai kuɗi a tai a sha daula a in dai babu addini ko gidan mai kuɗi ko gidan mai mulki ko mallami na gidan shi in ba a tsaya ma addini hidima ai ba wani gida bane ba sani ko mun fahimta ba yawwa to fa'idodin da za ka hitarwa ke nan ina ganin ya kamata mu bar waɗannan ayoyi haka insha Allah ta'ala sai a darasinmu na gaba in Allah ya kaddara abinda muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته